الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانا الصبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا دا wata yana da kwana goma watan shawwal hijira shekara 1442 wanda ya muwafaka da kalandar bature 22 ga watan biyar shekara ta 2021 a wannan darasi usulul fiqh kenan wanda yana daga cikin fannonin da za su mai da kai malami kuma yana da matukar muhimmanci cikin ulumul ala in ka cire luga babu ilimin da ya kai shi muhimmanci shi wannan fanni domin babban amfaninsa shine zai zai babban ne amfaninsa zai raba ka da takalidanci na fatar an gane za ka samu alhurriyatul ilmiya za ka samu yanci a ilimi ta da duk sanda matsala ta taso to za ka san ina ne za ka kama ba za ka zama kana wani habragiya ba to ina zan kama malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza to babu usulul fiqh ai malamai sun batar da mutane kai ma batacci hai kuma kana cikin masu batar da mutane so da haka wannan fannin mu ba shi muhimmanci matuka shi yasa ma malamai suke faɗa cewa mafi yawanci matsalolin da ake samu ta ɓangaren kurakurai a addini da fassara nususu ba daidai ba to rashin ilimi guda biyu ne da ɓangaren balaga da kuma ɓangaren usulul fiqi ita balaga tana karantar da ka yadda za ka fahimci magana magana in ka ganta ya za ka fahimce ta irin yadda mai ita ya yi ta shi kuma usulul fiqi zai koya ma yadda za ka ciro hukunci idan ka samu nassi kila nassin na yana ishara zuwa ga wajabci to nan shi zai taimaka maka ɗauko shi daga hukuncin na wajabci in kuma yana ishara zuwa ga cewa musahabi ne sai ka ɗauko shi kar abin da an musahabi ka mai sai wajibi wannan ana samun wannan matsala sosai to Allah ta'ala ya taimake mu saboda haka wanda ya yi shi shine sharafuddin yahya al-amriti sunan littafin tashilu turuqati fi nazmil warakat wadda shi ne sunan littafi nazmil warakat wannan da shi ya shahara amma sunansa tashilu turuqat sawwake hanyoyi fi nazmil warakat asalinsa matani ne ba waƙe ba wanda ya matanin shine imamul haramaini aljuwaini ɗaya daga cikin manya-manyan malaman usulun fiƙi da aka yi na duniya wanda sun bayar da gudunmawa kwarai da gaske a wannan babi kamar yadda zai faɗa a muƙaddima to shi ya haya al'amuridi sai zo ya waƙi dama shi ma ya ba da gudunmawa ta wannan ɓangaren da ya ga littafi ya shahara a duniya sai ya waƙe shi iri yadda yawa al'ajin romiya to haka yawa wannan akwai littattafai da dama rubuce-rubuce da ya akan wannan to bayan basmala da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bala ya ce matnu nazmil warakat ƙwalal faƙiru sharaful amriti zul'ajazi wa taƙsiri wa tafriti alhamdulillahi lazi ƙad azhara ilmal usuli lilwara wa ashhara ala lisani shafi'i ala lisani shafi'i wa hawwana shi ne matsalar wasali ala lisani shafi'i wa hawwana fahawallazi lahubti da an dawwana falhamdulillahi ala itmamihi summa salatullahi ma'asalamihi ba ku da shi? miyar ba ku da? baku da shi? to ba matsala ai duk abin da dai ni karanta kun ji shi to ai ba matsala matsala in karanta abu ba ku ji shi eh abin nan kai ni ya zam ya kawo muku bai kawo a nan ba Mm? amma asali ya akwai wannan baitin walhamdulillahi ala itimamihi summa salatullahi ma'a salami ya kamata a ce ita ma nuskha din ya kawo ta da- don nuskha din ma na ga sai a hankali domin ba zai yi mutum ya yi mukaddima kuma babu hamdala ba haga wayewa eh eh, wannan na ƙasu ne gaba dai ba komai Allah ya kyauta wata ba'athu nasu hatta tsara kutuban sigar alhajmi au kibara wa khairu kutubihi sigari masumi بالورقات للإمام الحرمي وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربي ذا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب ثم قال الفقير mai bukata mai tsanani shine alfaqiru ya faɗa asharafu mai daraja al'amuriti wanda ake jinginawa ga amurita shi ma wani ƙauye ne a misira Eh, ba masari ne zul'ajizi ma'abuci gajiyawa wata kasiri da takaitawa wata furiɗi da sakaci wannan dai duk tawalu ne to kaga mu ya za mu siffanta kan muke Eh? Wa- wanda ya wannan aiki kaji ya ce ba gajiyayye ne kuma ya takaita kuma sakaci to Allah ya sawar alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah allazi wannan da ƙari azhara shine wanda ya bayyana ilmal usuli ilimin usulu wanda zai muna tarifin al'usul da ilmul usul gaba ɗaya ya bayyana shi ga walilwara ga halittu wa ashhara kuma ya- ya- ya shaharantar da shi ala lisani shafi ta harshen al'imamun shafi kamin al'imamun shafi akwai ilmul usuli an gani amma filgariza yake kawai cikin ɗabi'an malamai yake ba a dawwane ba ba a rubuta shi ba al'imamun shafi shi an na farko da ya fara lu- rubuta littafi a ilmul usul ya sami suna da kitabun risala ba risala ta fi ba a'a ar-risala ta al'imamun shafi ana sayar da ita kasuwa mujalladi biyu ne kusan ko na zo da ita ban sani ba to shi ya fara rubutu shi ya fara rubutu saboda haka sai Allah ya taimaka sai ya yada ilimi ya shahara shi ta harshensa to da haka al-Imam Shafi usuli ne kwarai da gaske wa hawwana kuma ta harshensa sai Allah ya sauwake ilimi sai wasu bayanai waɗanda suka sa hatta manyan malamai sai suka fahimci wasu matsaloli a ilimin usuli eh wanda da su ne musu wahala eh an ce wani ya taɓa yabe tambaya kan cewa an ji yana da awacewa shi komi na nan cikin ƙur'ani ya ce haka ne sai dai abinda ilimin mutum bai kai ba sai ce to ina za ka samu min nassi cikin ƙur'ani wanda ya tabbatar da ijima'i cewa hujja ne don an samu ijima'i shi ya zama hujja toha imamu shafi ya ta tunane ya ta tunane ya ce ba shi lokaci ya je cikin dare bai kwana laila wani hara sai da ya kwana uku sai ya hito ya haɗu da bawan allah ne yace kai na samu aya yace wace aya ka samu yace Allah ya ce wa man yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ce wannan aya tana tabbatar da duk wanda ya saba mai ijma'i to kafiri ne ba musulmi bane in dai ijma'in nan ya kullu za mu karanta babul ijma'a ciki to sai ɗalibin shi yake tambaye shi ya aka ka gano wannan aya ya ce ai duk dare sai ya sauke ƙur'ani tun daga fatiha zuwa nasi sau uku don ɗaya neman amsar wagga tambaya sau uku aga sau tare ya sauke ƙur'ani kenan uku sau uku kaga tambaya guda to kaga mu ba ma wa kan ma'adalci ya san ƙura'ani tunda kwana talatin ya haddace ƙura'ani talatin ne ko wata biyu cikin wata biyu ya haddace ƙura'ani ya karanta ya karanta ya tarbe biyar ayoyin can dai allah ya mai fatahi ya mai buɗi sai ya gano cewa wannan aya ce ko malaman duniya sun kawafaka masa duk wanda ya zo sai ya tabbatar da abin haka me ya hujja a qur'ani akan ijma'i wannan aya suratul nisa to al-imam shafi'i ke sannan mutum ne wanda Allah ya bashi zakai karfin kwakwalwa mai karfi tsananin harda suna ba da tarihi cewa lokacin da yana makka dan marayi ya tashi amma mahaifiyarsa tana kula da shi to sai ke jin labarin akwai wani malami madina sunan shi al'imamu malik bin anas sai ya shauƙin ya je ya same shi amma kuma bai da guzurin da zai kai shi madina daga nan maka amma ya samu labarin akwai wani littafi da ya rubuta kuma yana can yana karantar da littafin a masallacin manzon allah sai ya bincike duk maka mutum guda adda mawaɗa sai je neme shi aro ya ce bai ba su amma zai iya ba shi haya kuma ta kwana uku kacal ya ba da kuɗi kaza ya ba shi ya je abin da zai yi mai da mai abin ya ce babu laifi ya je ya nemo kuɗi ga mahaifiyarsa tana kasuwanci ta bashi kuɗi ya je kawo wannan bawan allah zai je cikin kwana uku ya haddace mawaɗa sai ya maida mai abidi daga na ya sake neman guzuri daɗa sai ya kama hanya ya isa madina ya je da kai yake jan muwatta al'imamu malik yana fassarawa da kai duk a lokacin da suka haɗu ya riga ya haddace duk haddasa ni ya haya ɗin da kake da kai yake to wannan shine al-Imam Shafi sanan ƙwararre ne a luga makka yake amma kuma balarabe ne ba ƙuraishi ma amma da yana son ya goge a larabci a san kana son luga ka je ƙauye birni ba su da yare sai tare ƙauye sai da ya shekaru kusan goma sha wani abu cikinsu yana koyon kawai yare sannan ya dawo ya ci gaba da karatu to haza huwa shafi'i liman lam ya'rifhu fa huwa allazi shine wannan da lahubtida'an ko dawwana shine tun farko ya fara rubuta ilimin usulul fiqh kamar yadda muka yi bayani wata ba'athu nasu sai mutane suka bi shi da rubuce-rubuce bayan shi ya fara kenan duk wanda ya biyo baya to tsara iyalan lahu to ka gani shafi dai shine uba hatta tsara kutuban kai sai da aka samu wato littattafai sigar alhajimi masu karamin girma hajimu shine girma abu wato ƙanana kenan auke bara wasu kuma ma manya wasu rubuce-rubuce da dama kamar abu hamid al-ghazali ya rubuta littafi al-mustasfa shi babu jalladi biyu a usulul fiqh yana cikin wayanda ake yi itimadi da su hakanan ibn qudama al-maqdisi shi ma ya rubuta rawdatun nazir ita ma tana nan an buga ta a usulul fiqh ita ma tana cikin littattafan da ake dogara gare su wannan tun a daki na to haka daga baya akwai malamai da suka yi wa khairu kutubi hissiga to mafi alkhairin littattafai ilimin usulul fiqh yan ƙanana masumi shine littafin da aka kira shi da suna bil waraqat shine al waraqat saboda shi aljuwaini da ya zo rubuta littafin al-muqaddima sai ya ce fa hazihi al waraqat wannan wasu yan takardu ne wasu yan takardu ne zan dan yi maka bayani a takaice akan usulul fiqh to daga nan sai aka samu littafin suna al waraqat lil imam al harabi ga imamu aljuwaini eh abdul maliki abul maali aljuwaini sunansa kenan rahimahullahu ta'ala to sai ya ce wa ƙada su'iltu ni al'amuriti an tambaye ni muddatan lokaci mai tsawo an gane fi nazumi kan cewa mala ya kamata ka mun ga kana da himma a ɗauki matanin na a waƙe mana shi eh kama a ce to ya kamata ka ɗauki littafin a halari ka ɗan waƙe mana shi ko da a baiti ɗari biyu ne ba haka wasu ka tambaye shi ya ce fi nazimihi akan wake shi miyasa musahilan suka ce kuma a halin kasancewa ta ina mai sauwaƙewa lihibzihi ga haddace shi domin ɓangaren harda inda sun haka ka haddace ilimi to ka nemi waƙi ka yi zabatun matani ya fi sauƙin harda wa fahimihi kuma ina mai sauwaƙe bayanai wajen fahimtarsa kuma alhamdulillah littafin za mu gabai da sarƙaƙiya sosai falam ajid min masu budda ban samu wata mafita ba daga abin da an ka tambaye ni ma'ana abin ya ta'ayyana alayya ya zan dole sai na amsa sai ce wa ƙar shara'atu fihi haƙiƙa na fara wannan aiki fihi a ciki mustamid da ina mai neman ƙari min rabbina daga Ubangijinmu a taufiƙa wannan ƙari shine na gamunkatar shine dacewa lissawabi ga abin da addaidai wannan fa'a kuma ina mai neman amfani ni a cikin gidaje guda biyu gidan duniya da gidan lahira bil kitabi da wannan littafi wannan muƙaddima kenan babu usulul fiqh ko domin za a shiga wasu abubuwa da ke da alaka da usulul fiqh yace haka usulul fiqh labzal laqaba lil fanni min juz'aini qad tarakkaba haka ismu fi'ilin ne saboda haka usula zai zama mansub shine maf'ulun bihi ne mansub eh haka usula ba usulu ko usuli ba haka usulal fiqh ka karbi usulul fiqihi ka karbi ma'anar usulul fiqihi lafzan ma'anarsa a lafazi ma'ana ko ce kalma da usulu zan baka ma'anarta alfiqihu zan baka ma'anar shi walaqaban da ma'anarsa kuma a matsayin shi na ilimi na yare in an dunkule shi an ka ce usulul fiqihi gaba ɗaya mai ma'anarsa bayan ya yi maka bayanin ma'anar usulu da fiqihu to kuma zai sake dawowa ya maka bayanin kuma ma'anarsa a dunkule a matsayinsa na ilimi lilfanni a matsayin shi lakabi ga wani fanni min juz'aini wanda an har hada kalmomin ne daga yankuna guda biyu kalmomi guda biyu kari tarakka ba waɗanda suka yi tarkibi suka har haɗu shine labazin menene al-usul shine yace al-awwalu juz'i na farko al-usulu akwai usulu sun masani alfikihu to su aka hada sai aka yi idafa usulu zuwa ga alfiki sai aka ce usulul fiqi wal juz'ani to wayannan kalmomin guda biyu mufradani ko dukkanin su mufradai ne usulu za ga mufradi ne bi ma'ana mufradi anan bi nisba ila al jumla ma'ana ba jumla bace ba nazaran zuwa ga jam'i ba haka nan fiqhu shi ma mufradi ne ba jumla bane hada su shine zai baka jumla usulul fiqhi usulul fiqhi to kaga wannan shi ake kira tarkibi eh hada wannan kalma da wannan kalma shi yasa ce ce kari taraka ba hakika sun harhaɗu an goya wannan kalma akan wannan kalma to wal fal aslu to me ma'ana al usul al'usul jam'u aslin al'usul jam'i ne al'aslu mufaradi ne an gane to an ce al'aslu ma'anarsa ma alaihi gairuhu buni duk abin da an gina waninsa a kansa to shi ake kira usul an gina wani abu sama garai to shi ake kira al'asul yawwa foundation asulin uba ta fuskar ɗansa asulin uwa ma asuli ce na fataran gani to haka in an ce al'asuli kenan an gane ko haka sayyun itaciya ana kiransu asulu ko usul wal far'u shi kuma reshe ma ala siwahu yanbani shine wanda ya ginu akan waninsa eh shi akan wani ya ginu eh kamar rufin nan sansamin itaciya su ake kira rassa su ake kira rassa yawwa kaga rassa ne furu'u ne eh to sai ce wal fiqhu yanzu mun ji ma'ana aslu wal fiqhu shi kuma fiqhu ma'anarsa ilmu kulli hukumin shar'iyyin eh in an ce wani na da ilimin fiqhu to shine ma'anarsa sanin duk wani hukunci na shari'a to za a ce wani faqihi ne akan wannan abin da ya sani cewa hukum ya fitar da abin da ba hukunci ba kamar hankali hankali bai cikin fikihu duk abin da ka sani ta fuskar hankalinka ta wannan ba fikihu ba ne an gane sannan cewa shari'iyyin shari'iyyin shi ne aka san abin da na faɗa shari'iyyin shi ke muƙabalanta hankali hukum duk abin da ba hukunci ba kama al'ada da al'urf wadda duk ba a kiransu ilimi misali al'adarmu a yi kaza ko a sa sutura kaza a sa bari to sanin haka ba fi kihu ba ne wannan ba a kira ne fi kihu urf ake kiransa to shi ne shari'i ja ijtihadan sharaɗinsa na uku kuma ya zo ta fuskar ijtihadi mana sai da an ka ijtihadi sannan an ka gano shi ba haka ɗaya an ka san shi ba duk abin da ka sani daruratan ko ibtida'an wannan ba a kira ne fiqh misali kowa ya san in an taɓe wuta tana kuna ma'ana kowa ya san wuta na da zafi to wannan ba fiqh bane wannan daruratan ne kowa ya san ɗaya rabin biyu ce wannan ba fiqh bane ko akwai wanda ke jahilta haka to wannan kenan sai ce duna hukumin qat'i ka gani banda hukuncin da yake shi yanke haka abin yake eh kamar sanin Allah guda ɗaya ne wannan ba fiqhu bane da wannan hukumin ne qat'iyun hmm an gani ko irin abubuwan da yake ma huwa bid-din min ad-din bid-darura kamar sanin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine khatamul mursalina wannan ma ba fiqhu bane don ka san haka hukumin ne qat'iyyu bai buƙatar wani bahasi an fahimci wannan bai buƙatar sai ka yi ijtihadi zaka gano shi duk hukuncin da bai buƙatar ijtihadi to ba a kira ne fiqhu to kaga tunna ane maka ishara game da cewa wannan fanni na malamai ne kuma akwai wahala ce sai an yi aiki wal hukumu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma'a ma hurrima wal hukum to shi hukuncin nan da kake jin an faɗa can da yace wal fiqhu ilmu kulli hukumin shar'iyyin shi hukuncin nan kashi biyar ne wajibun akwai hukuncin da yake wajibi wa mandubun akwai mustahabbi wa ma ubiha akwai wanda an halatta shi wal makaruhu akwai wanda an karhanta ma'a ma hurrima akwai wanda shi an haramta shi su ne guda biyar al-ahkamu at-takalifiyya al-khamsa saboda haka duk wani ijtihadi na mujtahidi to ɗaya daga cikin wayannan ne zai fitar ko dai ya ce kazan nan wajibi ne ko haramu ko mustahabi ko makaruhi ko mubahi to akwai wasu kuma al-ahkamul wada'iyya waɗanda ana kiransu da al-ahkamu at-takalifiyya waɗanda shari'a ta ɗora maka ka bauta ma Allah da su akwai alhakamul wada'iyya su kuma hukunce hukunce alamomi ne an ka aza na ingantuwar abu ko rashin ingancinsa na in an samu kaza to kazan nan da kake ya zamo sahihi in an rasa kaza kazan nan da kake ya zamo fasit lalatacce to shine yace ma'as sahihi mutlaqan wal fasidi min aqidin gyara ne ba ka'idin ba min aƙidin haza ne au min abidi ma'as sahihi akwai sahihi eh yawwa so tari in kai sallah sai a ce salatuka sahiha idan mi sharuɗa sun cika to lafazin sahiha jingina shi ga sallah wannan ba hukumin ne takalifi ba hukumin ne wadai eh sannan mutlaqan shi sahihi ko ina yana iya zuwa shine ma'anar mutulakan yana zuwa bangaren ibada yana zuwa bangaren mu'amalat ababin da ake kullawa kamar ciniki aure da sauransu wal fasidi ko kuma a ce kaza fasid ne ciniki kaza fasidun aure kaza fasidun eh yawwa kamar misali an yi ciniki bayan liman ya hau mimbari ranar juma'a kuma su masu cinikin juma'a ta waje ba gare su to wannan ciniki sai a kira shi da fasil amma in jima'a bata waje ba gare su ba za su iya kawan mata ko marar lafiya ne eh yawa da makamantansu eh to da lafazin as-sahih da lafazin al-fasil eh ko aka yi aure ba wali kawai dai ka aure mace babu wali to wadda kahu fasil wasu ma na sifanta shi da batilun saboda wali rukuni ne yawwa to sai ce min aqidin sukan zo daga wanda ya kulla wani abu ne kila ya kulla aure ne ko kasuwanci to sai a kalla in sharuɗan wannan kullin ya cika sai a kira abin sahih in sharuɗan sa ba su cika ba sai a kira shi fasi hazani wa'ancan biyun da as-sahih da al-fasid duka ana jingina su ga aƙirin mai ƙulla wani abu na kasuwanci ko na aure aumin abidi ko kuma wanda yake mai bauta so da haka da mai ibada da mai ƙulla wani abu na mu'amala to kawai in mutum ya abu sharuɗin za ka koma ka gani ya cika su in ya cika sai ka ce me abin nan sahi in bai cika sharuɗa ba sai a kira su fasit to da fasit da as-sahih su waɗannan alhaka suna daga cikin alhakamul wada'iyya su shari'a ta aza su ne don su zamo alama game da tabbatuwar abu ko kore shi to zai maka ta'arifin su waɗancan na farko guda biyar alhakamu a takalifiyya falwajibul mahkumu bi thawabi fi fi'ilihi wa tarku bil iqabi falwajib hukunci wanda za a ce wajibi ne to ma'anarsa al mahkumu bi thawabi wanda za a ankawa hukunci kan cewa in ka yi shi za a baka lada fi fi'ilihi in ka aikata shi an gane wattarku bil iqabi in kuma ka bar shi za a yi ma azaba to wannan shi ake kira wajibi duk abin da in kai zaka samu lada eh in kuma ka bar shi an ce kai ba kai ba to za a yi mami hukuba shi ake kira mi shi ake kira wajibi sau da haka min ka cewa ne ya bar wajibi to sai ka kalli wannan siga shin in mutum ya yi shi ana ba shi lada kuma in bai ba Allah ya ne mai azaba to sai ka cewa ne ya bar wajibi wannan dubu ma fi fi'ilihi thawabu wa lam yakun fi tarkihi iqabu shi kuma mustahabbi ma fi fi'ilihi thawabu abinda in an aikata shi akwai aiki akwai lada amma wa lam yakun iqabun fi tarkihi amma babu azaba don mutum ya bar musahabi ashe in ka ga mutum ya bar musahabi to ba a zargi ne yauwa don bai da zunubi Ehem. ko tunda ba za a yi mishi azaba ba amma da yayi kuma da lara kuma in yayi za a bashi lada to wannan shine mi mustahabbi abinda in kai Allah zai baka lada in baka yi shi ba ba za a rubuta ma zunubi ba to kenan wanda ake zargin mutum in bai ba shine wajibi amma dan kaga mutum bai yi mustahabi ba to karka zarge shi sai dai kana dan kwadaita mai cewa to wani saboda babin karin lada ya kamata a ce kana kaza yayi da sana ehe a dan kwadaita mai amma ba a tsananta wa mutum ko a zo har ma a bi an da mutum saboda yadda ni ga wani na yi eh saboda mustahabi sai a ce wani dan bid'a ne to wannan da daga cikin rashin sanin usulul fiqi kowa ne dan bai kaza a sallah ba abi ne sallah to abin nan in dai ba wajibi bane in ka ce ba za ka bi shi sallah ba kai ne dan bid'a ba dan mutum ya bar wajibi eh, mustahabbi a sallah irin su jalsatul istiraha ko alqabdu fi salah ba a cewa ba abin mutum sallah za a bi shi an gani wanda ya wanda bai da bai da wasu ne shi yawwa shi biyu da da da bida ne eh saboda haka shi da bai yi ba tunda ya tabbata a sunna a yi alqabdu kuma sunna ne mustahab mustahabba shi ya bai da wal- ladar kai in ka zo sai ka yi kai ladar ka tana nan. shi sallah ta bata cika ba amma kai taka sai ta ci kuma to me ya tashi hankali babu ka isra Ehem, haka jasatul istiraha ba shi wannan eh duk da ita as-sahih duk wani in limamin ka bai yi kakkai hadha huwa as-sahih eh haka Sheikh Al-Albani ya ba da fatawa a cikin littafinsa um, fatawa al-Imarat wal Madina eh, cewa limamin da ba jasatul istiraha yace to abin da yafi ma mun sakai yayi a Sheikh Al-Albani wanda yana daga cikin wayanda ma sun ka tsananta a wannan zamani eh ba laifi amma dai abin da ya fi karkai in limamin ka bai da bai inna ma ji ilal imam tammabi saboda abin da yasa shi kabdu aka ce kai saboda babu babu wata mukhalafa wadda za a ce ga limamin ka canna wani abu kai baka tare da shi amma da su istiraha kana zaune limamin ka kaga an samu ne bambanci amma kabdu yana tsaye kana tsaye babu yawwa to duk wata sunna adda adda wannan siga ko liman bai ba za ka iya yi amma duk sunna da za ta bayu kala kuma ina kalafa to ka barta sai ka mishi Mm. wannan shine fiqh saboda haka in ka san usulul fiqh to sai ya taimaka maka ka isar da sako na da'awa cikin hikima kuma a gane kuma ka samu lada kamar da mutum mai musahabi sai a ce wai ɗaya ba abi ne sallah ina ka samu dalili to Allah ma ba zai mai ukuba ba bale kai yanzu gashi kai mai ukuba don kaurace mutum ukuba ne ko ba ukuba bane to Allah ne ya halitta bai yi mai ukuba ba amma kai kai mai to yanzu wa za a bi sai yana da kyau mu dawo da abin nan illa babin kwadaitarwa to ana iya ja ne hankali sai a kwadaita mishi Mm. to wannan shine a to wannan jahilci ne eh ya yi kuskure walaisa fil mubahi min sawabi fi'lan wa tarkan bal wala iqabu wala iqabi walaisa fil mabahi ko walaisa fil mubahi min sawabi walaisa bai zamo ba min sawabi lada fil mubahi akan abin da a halal duk abin da a halal in ko kayi shi baka da lada eh ba za a baka lada ba fi'ilan wa tarkan ka aikata ko ka bari bal wala iqabi kuma babu uquba shi almubahu bai da alaka da lada ko azaba duk abin da za a cewa halatta ne bai kai matakin a ce musahabi balle wajibi ba bai kai kuma bai yo kasa ba balle a ce haramun ne ko makaruhi to yinsa ko barinsa duka ɗaya ne Allah ke nan don na ci tuwon shekara wani baka da lada in kuma na ce ban ci don bulika ci duk baka da lada baka da hukuma wannan jayyid an fahimci wannan ko yawwa duk abin da yake halat ne to yana da wannan siga banda tuwon shinkafa yana wani misali eh
ake
don abinci ne kai ku yawo ko gina gida ka gina gida musahabi abin nan kai mubahi ba musahabi ko ka sai mota jayyid ko ka sa AC ko ka sa AC ba yawwa to ka gani baka cewa tun da wani na da gida ni ban da gida wai ya hi ni ina hi ka
da saurin sallah in ya tsaye yana shan izinin ya samu da tausar kada shi ne.
ah to ai ai yana yiwa shi ko ya hi shi ihlasi to sai ihlasi ne ya sa ya hi shi lada ko ba haka ba to Allah ya zamu gani to ya gani wa dabitul makruhi aksu ma nudib kazalika al haramu aksu ma yajib wa dabitul makruh shi kuma ta'arifin makaruhi shine dabit ana ma'ana abinda zai sa ka fahimci makaruhi ma'anarsa ta'arifinsa aksu ma nudib shi kishiyan musahabi ne me ya kishiyan musahabi eh yawwa ma'anarsa shine abinda in ka yi shi baka da zunubi in ka bar shi kuma za a baka lada kaga akasin almu- almandub tunda shi almandub in ka yi lada in baka yi ba babu zunubi to shi kuma ka ruhi in ka yi baka da ukuba ba za a ce za a yi ma ukuba ba kuma in ka bar shi za a baka lada hmm? yawwa to ina misalin makaruhi eh kamar cin abinci da hannun hagu makaruhi ne Mm. in ka ci abinci da hannun hagu to malamai suka ce eh ba za a rubuta maka zunubi ba amma in ka bari ka ci da dama za a baka nada eh in to ai malamin usulu shi zai faɗa maka mi hadisin ka ne eh eh shi zai ce maka wannan hanin a wace siga yake shin litta harimi ne eh ko ko lil lil karahati to duk duk a usulul fiqh za mu fahimci ire-iren wayannan abubuwa duk za mu ba da misali a kansu Mm. to wannan hani lil karaha la ta'kulu bishimal hadha lil karaha Mm. ba duk inda haka hani lil littaharimi ba da an ce kar aika sai ka ce abin na haram la wannan ya nuna baka da usulul fiqh Mm. Allah ya sa mu gane to sai ce kazalikal haramu aksu ma yajib to haka haram shi ma akasin wajibi ne wajibi in kayi akwai lada in ka bari akwai ukuba ko ba haka bane to haramun shi kuma in kayi akwai zunubi to wannan shi ne haramun kenan to wannan shi ne ta'arifinsu saboda haka za eh ta'arifinsu za su yi ta maimaituwa shi ya sa malaye maka ta'arifin kowanne daga cikinsu wa dhabitu tashihi ma ta'allaqa bihi nufuzun wa atidadun mutlaqa to yayi magana sahihi can ko to shi ma meye ma'anarsa me ta'arifinsa sai ce wa dhabitu tashihi a ta'arifin tashihi shine ma ta'allaka bihi nufuzun shine duk abinda zartuwa zai ratayu gare shi ma'ana abinda in ka yi shi za a ce abin ya kullu ya zartu za a ce eh za a ce ai auren ya kullu ai cinikin ya kullu to shi ake kira sahihi saboda an duba an ga shuruɗu na cinikin yawwa misali an yi ciniki ga mai saye ga mai sayarwa an samu yarjejeniya sannan da kuɗin da abin sai duka ba majhuli aka kulla ciniki aka haka to sai a ce cinikin nan sahihi ne amma aka duba aka rasa sai aka ga abin da za a sai majhuli ne eh ko ba haka ba kana da raƙumi amma ya ɓace ba san inda yake ba bida kake sai ka ce za ka sai da ma abokinka kan dubu hamsin ko sittin ya ba ka kuɗi duk sanda aka gani ka bashi to haza bai'un fasidun saboda babu tabbacin raƙumin ma na raye ballanta na a gai ko akwai tabbas to duk abin da ke ratayuwa da wannan shi ake kira sahihi Mm. wa'tidadun wanda a bangaren mu'amala kenan nufus wa'tidadun abinda kuma ga shari'a ake lissafa shi a matsayin ibada i'tidad abinda ake lissafawa Mm? to shi ma sai a ce sahihi misali kayi sallah akwai sharuɗa kayi ta cikin lokaci to sai a ce sallaka sahiha amma da kai sallah sai aka duba sai ka tuna baka da alwala sai a ce mi fasida eh yawa amma in kai ta sai a ce to wannan sallar taka yawa kuma ana lissafa ta a cikin sallolin da Allah ya karba na sauran musulmai yan uwanka Mm. mutulakan bisa wawaitawa ba tare da wani kaidi ba والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا أقد سيتي والفاسد شي كما فاسد الذي shine wanda ma'anarsa bihi lam ta'tadid wanda baka lissafa shi a cikin ibadarka wanda Allah ya karba to shi ake kira fasid kamar sallar da kai babu alwala masalan eh ko azumin da kai babu niyya masalan walam yakun bi nafizin iza aqad kuma ba zai ce wannan abin ya zartu ba a lokacin da ya kulla shi kila ciniki ne ya sai abu amma abin nan majhuli ne to kaga in dai shi malami ne ya san shari'a zai ji a rai ne cewa fa cinikin nan bai zartu ba to wannan shi ake kira fasili to wannan guda biyu su ake kira al-ahkamu al-wada'iyya suna da yawa amma ya takaita ga guda biyun nan saboda su adda muhimmanci saboda ɗalibai ilimi sun hi gauga su ce abu kaza sahihi ko ibada kaza ai fasid babu ta to shi yasa ma ne ya kawo su hmm? to sai bayanin ilimi ba ya magana akan al'usulu ba eh to kuma ya magana akan alfiqihu duk ya yi ta'arifin su ko to sai ce wal ilmu lafzun lil ulumi lam yakhus lil fiqhi mafhuman bal lil fiqhi akhas to wal ilmu shi ilimi ba fiqhu ba ilimi daban fiqhu daban eh malam wani yana da ilimi daban yana da fiqhu daban to shine zai maka bayani ana shi in an ce ilimi lafzun lil umum lafazi ne wanda yake yana da umumi sosai an gani lam ya huslil fiƙihi bai taƙaita ga fiƙihu ba bai taƙaita ga ga fahimta ba mafhuman bal alfiƙihu a khasu wal ilmu a am eh shi fiƙihu ya fi zama keɓantacce ilimi ya fi zama a am misali a mutumin da ya shiga mota ya teje ga ya yawata ya je unguwa kaza ya je unguwa kaza ya je unguwa kaza ya je unguwa kaza ya je unguwa kaza ya dawo eh to wannan ana kira ne fiqihu Hmm. yana ana kiran shi fiqihu mutumin da shi kuma bai teje ga bai ma san inda hanyar jiga take ba amma an zauna an sawara mai ita ga yadda take ga ƙofofinta ga ko kuma ya je ya ga ginoninta ya ga komi amma bai shiga ba sai ya dawo to wannan ana kira ne ilimi ba fi ƙihu ba mutumin da ya shiga gida mai ɗakuna biyar ya shiga kowane ɗaki ya ga yadda yake ya fito wannan ana kira ne fi ƙihu amma wanda ya je bakin ƙofar gida kawai ya ga hoton gida ya dawo ha za yi samma ba san gogora fahimta ba to wannan ana kira ne ilimi kaga ta wannan ma'ana al-ilmu am wal fiqhu akhas saboda shi fiqhu ya ke banta da sanin abubuwa na abu masu zurfi yawa da qaiqul ashiya abubuwa masu zurfi masu loko da shi yasa kaga a cewa ne faqihi ne ba wuri kusa ba amma za a cewa wani na da ilimi wani na da ilimi eh yawwa ba lalle ba ne zan ya san ko duk abin da ga abin yake ɗauke da misali mutumin da ka taso da shi tun kuna yara har kuka girma har kuka yi aure tare to wannan kana da fikihu a kansa ba daidai yake da mutumin da ɗaya kun ka haɗu Tsaye.
eh kan hanya ya an ce eh na san shi amma ba ni da fikihu a kansa to in ka san ka karanta aya misali ta alkur'ani ko wani hadisi ka san ma'anarta da abin da take tabbatarwa in akwai da abin da take korewa da asararu nata da fa'idodi nata da komi nata wanda ana kiran shi fiƙo kawai misali an ce ka fassara misali a ƙimus salata wa atu zakata sai ka ce ku tsayar da sallah wannan ilimi ne ba fiƙihu ba ne shi faƙihi shi zai zo ya maka bayanin me ya sallah ya ake yin ta me ya sharuɗanta me ya arkanu nata me ke ɓata ta faƙihi kenan amma shi mai ilimi iyaka ta ce ma dai an ce a yi sallah to an ce ayya za a yi eh so da haka masu ilimi na da yawa amma fuka hau ba su da yawa to wannan shi ne wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi in tabaqat li wasfihi al-mahtumi to me ma'anar ilimi in an ce ilimi shine malai ce wa ilmuna iliminmu ma'rifatul ma'lumi sanin abin da an ka sani in tabaqat li wasfihi al-mahtub idan ya zan yayi mutabaka da abin da anka wajabta masa an gani inda an samu mutabaka ba a samu mukhalafa ba to ana kiransa ilimi misali an tambaye ka wancan waye sai ka ce zaidu ne kuma aka je aka ga zaidu ne to ana haza ilmi amma da aka je sai aka ga amru ne to wannan ba ilimi ba bai zamo ilimi ba sanin abu bisa yadda yake an gani yawwa ba tare da kuskure ba in ka ce abu kaza halat ne to kuma ya tabbata halat eh aka je aka lalaba a shi haram ne to sai a ce baka da ilimi sau da shi ne waljahalu qul tasawwuru shay'i ala khilafi wasfihi allazi bihi ala to waljahalu me jahilci ya an cewa ne ya jahilci kaza kowa ne jahili ne shi kuma a nasa kulka ce tasawwuru shay'i suranta wani abu ala khilafi wasfi sabanin siffa ta allati bihi ala wanda ya daukaka da ita ka ce abu fari ne ko da an gaje haga baki ne to kaga eh yawwa ka ce akwai hadisi cikin littafi kaza an je an duba to wannan jahilci ake kiranta an ce ma wancan ne wuce wani na kace zai da ne an je an duba amru ne to wannan jahilci ake kiransa so da haka duk wanda zai faɗi abu ala khilafi wasfihi to yi san ma jahala da ka faɗi abu saɓanin yadda yake to haza yi san ma yawwa so da haka mai fassara ayoyi ko hadisai ba yadda Allah da manzons- manzonsa suke nufin su da su ba wannan jahili ba za a kira shi malami ba Hmm? wa qul haddul jahali fa ko wa qila haddul jahali faqdul ilmi basita naw murakkaban qad sumi ko qad sumi wa qila akwai tarifi na biyu ga jahilci eh banda wancan sun ce haddul jahali ma'anar jahilci faqadul ilm kawai rashin sani da zaran baka san abu shikenan jahili haka ba sai an bata wani lokaci eh to shi jahilcin nan kashi biyu ne basitan akwai mai sauki sosai mm au murakkaban akwai mai goyo eh eh shi wancan an kira shi basit saboda in an duba za a ga ɗaya ne wanda an kira shi murakkab saboda in an duba za a ga jahilci ne ta ɓangare guda biyu ga wani ga wannan sai suka haɗu sai suka zama murakkab kamar wannan kamar an ɗauko wannan an goya ma wannan Mhm. a gane ko to ga misalin ko wani shine yace qadisumi to an kira jahilcin wani basitan wani murakkaban basituhu fi kulli ma tahtassara tarkibuhu fi kulli ma tusawwira to shi jahilci basit galiban shike da alaka da ma tahtassara ko kuma fi kulli ma tahtassara ga duk wani abu da ke da alaka da ƙasa abin da ke karkashin ƙasa abin da ana iya gani da ido sai ka faɗe su saɓanin yadda yake yadda suke to asalin wannan ana kira ne eh basit yawwa saboda haka yadda za mu fahimce su misali sai aka tambaye ka wannan menene sai ka ce to wannan ah, littafi ne Hmm? to wannan jahalun ne basit an gani saboda baka sani ba kuma baka gano baka sani to rashin sani daya rashin sanin baka sani ba biyu shi yasa aka kira shi murakkabi amma da aka tambaye ka wannan menene kace ban sani ba wasu yin wasu haza basit ban sani ba amma na san wasu ne.
ka san baka sani ba shi yasa kace baka sani ba ana son ka sani to haza basit wani me ma'ana wannan aya ban sani ba haza jahalun basit me ma'anarta sai ka kawo wata ma'ana wadda ba ta taba to haza jahalun murakkab ko kuma wani hadisin nan sahihi ne sai ka ce ban sani ba haza jahalun basit sai ka ce eh sahihi ne ko da aka ja ga duba isnadi ne da'if haza jahalun to wannan shine to kaga murakkabi ya yi muni tunda shi yana da goyo ko shi ne yana da goyo to tarkibuhu amma jahilci murakkabi fi kulli ma tusawwara yana da alaka galiban ga duk abin da sai dai a suranta ba a iya ganin sa abin da ke da alaka da sama kenan hmm? yawwa kamar ka ce za ka yi bayani yadda sama ta biyu take Mm. an tambaye ka ya sama ta biyu take sai ka yi bayani saɓani yadda take Mm. to galiban amma wannan ba dole ba ne duk abin da za ka faɗe shi bisa yadda yake kuma ba tare da ka gano ba haka yake ba to ana kiransa tarkibi jahalun ne murakkabun amma abin da aka tambaye ka baka san shi ba kuma ka gano baka sani ba to wannan ana kira ne jahilci basit eh saboda haka jahilci murakkabi ya yi zunubi shi zunubin shi biyu ne amma jahilci basit zunubin sa kwaya ɗaya ne kwaya ɗaya ne eh na ɗayan ji wasu yana da lori yana da lori eh ya- ne kaza ce ban sani ba eh na yi lori ah to asa- asali ba dole na ka sani ba na zan dole na cewar ka baka sani ba shi abbai da zunubi amma zamanka ban sani ba yana da zunubi eh, shi ake magana bai kamata a ce ban sani ba bai kamata a ce baka sani ba kamar kana tafsiri kuma an ce ma balaga ka ce ni an balaga eh na gane da ya usulul fiqh ka ce a gaskiya ban san usulul fiqh ba kuma kana tafsiri to kana da zunubi
bai kamata a ce ban sani bai to don me za ka yi tafsiri baka da usulul fiqh ba saboda ni to shi ake magana amma cewa ka baka sani ba wannan bai da zunubi shi a wajibi ma ka faɗa amma rashin sanin shi yana yi yana da laifi wal ilmu imma bi tirarin ya hasulu aw bi iktisabin hasilun fal awwal wal ilmu to shi ilimi kashi biyu ne imma bi tirarin ya hasulu akwai ilimin da yake ya hasulu yake samuwa bi tirarin ta fuskar tilas abin dole na ka san shi ba wai sai an tsaya a yi ma karatu ba ba sai ka je kayan nazari ko kayi bincike ba irin abubuwan da muka bada misali yanzu akwai mai bukata ya san cewa rana ta fito har sai ya tsaya ya yi wani nazari to wannan ana kiransa ilmu daruri al'ilmu ad-daruri kamar sanin cewa salloli sallolin farilla guda biyar ne wannan ilimi ne na darura ilimi ne na darura sanin annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah ne kuma hatamul anbiya ne ilimi ne na darura an fahimci wannan aw biktisabin akwai kuma hasilun ilimin da shi yana samuwa ne biktisabin ta fuskar sai an yi kwazo sai an yi sa'ayi sai an yi sana'a sai an yi aiki Hmm? to wannan ana kiransa da al'ilmun nazari nazari Mm. kamar cewa sanin sallah azhar wani lokaci ne take shigo take kamawa to wannan ilimi ne nazari da akwai bukatar sai a yi bincike ko akwai bukatar sai a yi bincike to fal'awwal shi wancan na farko na tilas al'ilmu daruri kal mustafa da bil hawasil khamsi kama wanda ake fa'idanta sa ake sanin sa da ake sanin sa bi hawasil khams da ababen gani guda biyar shine bishammi abinda za a iya shaƙa eh yawa kawar mutumin da zai shaƙa wari abu mai wari duk abu mai wari to bai buƙatar wai sai an karanta da kai ai in ka shaƙi kaza za ka ji wari au bi zauƙi ko abin da ake ɗanɗana zaƙinsa ko ɗacinsa irin su gishiri ko suga ba ka bukata a ce masu nan tana da zaƙi in an ɗanɗana ta za a ji zaƙi aubin lamsi ko abin da ake shafa Hmm? to duk abin da ake iya sani ta fuskar wa'in ga alatu ɗin wasam'i ko da ji wal ib- wal absari ko da gannai to wannan duk abin da ake sani da wa'annan ababen guda biyar to ilimi ne na daruri na lalura don shi ba sai ka je ka yi nazari ka yi bahasi ba ko ka da littafi yawwa ta fuskar tila za ka san su Mm. so da haka ba ka bukatar sanin wai in an eh, sa ma wuta ga jiki za ka ji zai ba ka bukatar wannan ilimi sun mattali sai kaso na biyu al'ilmun nazari ma kana mawkufa a lastidilali shi ne ilimin da yake tsaye shi yana bukatar sai an kawo mai hujja Eh, dalili shi wanga baka neman hujja a ce ma yan rana ta fito sai ka ce miya hujja
kana gani tun da kana gani Masha Allah to wanda shi ne a ba shi nazari to tsaye yake da neman hujja shi galibi sai ka san hujja wa haddul istidlali to me me ma'ana istidlali shine qul ma yaji talib lana dalilan murshidan lima tulib in an ce al istidlal ma yaji talibu abinda yake jayowa lana gare mu dalilan dalili murshida wanda zai shiryar da mu lima tulib ga abinda ake nema to wannan shi ake kira al istidlal neman dalili wannan sinil sinil talabu ce. Hmm? to kai kakkaratun ne ya canye mu galo to ana gama ko wazzannu tajwizu mri'in amraini murajjihan li ahdil amraini to akwai zato yanzu mun ji ta'arifin ilimi da kashe-kashensa mun ji ta'arifin da kashe-kashensa to sai zato zato shi kuma tajwizun ri'in amraini shine mutum ya halatta aukuwar abubuwa guda biyu ko rashin aukuwarsu amma mura jihar li'adil amraini amma ya fi rinjayar da ɗayan daga cikin biyun ya fi rinjayarwa mutum ne misali ka saba duk lokacin sallah asuba sai kaga ya gitta bakin ƙofar gidanka kullum an ɗauki dogon lokaci kuma kana da ilimin haka a kai to wata rana sai ka cinkai wani ko kana haituwa bakin gida sai ka ga wani ya wuce ya wuce amma ko da ya wuce kai baka kofar gida sai aka zo aka tambaye ka da Allah ga wani can ya wuce wancan wane ne to dama wancan da ka sani sunansa zaidu hmm? sai ka duba ka ce kai wancan ina ganin zaidu ne an gani ina ganin zaidu ne ko kuma kamar zaidu ne saboda shi ya saba wucewa daidai irin wannan lokaci to ka kafin rinjayar da cewa shi ne sama gani to wannan zato ne ana kiran shi ana kiran shi zato ko kuma da aka tambaye ka waye kace wallahi zaidun ko da aka je aka bincika ba zaidun eh saboda tunaninka zatonka yana da ƙarfi akan cewa shi ne shi sa wani yawwa saboda dalilan da ke tabbatar ma da cewa zaidu ne sun fi ƙarfi sama ga wanda yawwa saboda ka ɗauki dogon lokaci baka taɓa ganin amru ya biyo wurin nan ballantana ka zata cewa amru na amma kuma akwai yiwuwa kuma ba zai daɗin ba ne to wannan shine ma'anar tajwis halatta aukuwar kowanne daga cikinsu amma kuma akwai rinjayar da ɗaya daga cikinsu to cikin nususu ana samun irin wannan kamar yadda za mu ji misali in mun je karatu Mm.
farrajihul mazkuru zannan yusma to shi wanda kan rinjayar da aukuwarsa ko rashin aukuwarsa almazkuru wanda an ka ambata zannan yusma ana kiransa da zato ana kiransa da zato wa tarfu shi wannan da baka rinjayar da shi ba ana kiransa da almarjuhu wancan arrajihu wanga kuma almarjuhu saboda dalilin shi bai da karfi wanda an karin jaya to yusamma wahama shi ake kira wahamu wahani eh idan aka je aka bincika da kacce zai da ne sai a gano amru ne sai a ce to kai wahayi ko kuma kacce amru ne sai a gano amru din ne tabbas to shi ma dai kai wahayi tun da farko ka ce zai daga baya amma sai aka gano yawwa an gane to wannan shi ake kira wahami wa shakku ko So, ya yi samu ku wa shakku Mm, na'am ya ce wa shakku shi kuma kwankwanto taharirun bela rujihani Mm. taharirun yawa bila rujihani shi kuma shine wato kai da kawo dimaucewa yawa kawai ka hasashe abu kaza ka faɗa amma baka riji- baka da wani dalili mai karfafa ka wanda zaka cewa abu haka yake ko ba haka yake ba shine a taraddudu baina shay'ain kama a tambaye ka ce to gaskiya ina zaton ko dai zaidu ko amru ba wancan da ya wuce ba eh ina za- ko dai zaidu ko amru yawa to wannan amma in kan rajaha to ya zanzato eh to shine bilaru jihani ba tare da rinjayarwa ba liwahidin ga ɗaya daga cikin ɓangaroran haisustawal amrani saboda abubuwan sun daidaita a wurinka to hatta wurin malamai wani lokaci an ka zo wajen tarjiya ana samun wannan sai ya ga kama wannan dalili ya fi ƙarfi kuma sai ya sake kallo ya ga kama wannan dalilin ya fi ƙarfi eh to sai ka sai malami ya yi tawak- ya ta- ya yi tawakkufi ana samun irin wannan raba kawai kenan Ehem. amma usulul fiqh ma'anan bin nazri lil fanni fi ta'rifihi fal mu'tabaru to yanzu zai yi maka ta'rifi usulul fiqh da ma'anarsa ta fanni eh da ma'anar kalmomin guda biyu gaba daya to shine yace a bin nazri amma us- amma usulul fiqh amma shi usulul fiqh ma'anan ta fus- ma'anarsa bin nazri lil fanni ta tunani ko duba da kallo ne da cewa shi fanni ne daga cikin fannonin ilimi falmu'tabaru fi ta'rifihi abin dogara abin la'akari wajen ta'rifin sa shine yace fi zaka turqul fiqh to game da wannan turqul fiqh ko hanyoyin fiqh a ani almujmala waɗanda addunkule hanyoyin da za su sa ka gano fiƙihu wancan da mun kai bayani amma dunkulallon hanyoyi ila misali su kal'amri kama umarni aukan nahi kama hani lal mufassala ba hanyoyin da suke a rarrabe ba misali aqimus salata shi malamin usulu in ya zo zai ce maka wannan aya tana nuni akan umarni eh, tana nuni ko kuma a'a zai ce maka sallah wajibi ce afwan zai ce sallah wajibi ce da ya dalili zai ce maka saboda umarni Eh, lil amril mutlaq kuma wal amrul mutlaq indana yufidul wujub duk sanda aka yi umarni sakakken umarni ba tare da wani kaidi ko karina ba yana fa'idantar da to wannan usuli kenan an gani usuli kenan to haka zai kalli banda sallah ya kalli wani nassi da ya zo da irin wannan siga to da wannan umarnin sai ka fitar da ayyuka na wajibai da dama kaza wajibi ne saboda umarni ne kaza wajibi ne saboda kaga wannan jumlatan ne an gane ko kuma zai ce maka ai cin motsai haramun ne eh in ya kalli aya hurrimat alaikumul maitatu to shi malamin usulu zai ce maka dalili saboda an yi amfani da lafazin hurrima kuma mu a wurinmu dalilai da ke tabbatar da kaza haramun ne shine shari'a ta yi amfani da lafazin at-tahrim to Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu to haka kuma zai kalli giya ita ma ya bata irin wannan hukunci a ba shi malamin fiqihu ba haka bane shi malamin fiqihu ba haka bane shi in yazo zai ce maka aqimus salata zai ce maka sallah wajibi ne kuma ga yadda ake yin ta ga sharuɗanta ga rukunnanta ga abubuwan da ke lalata ta da sauransu yawwa shi usuli waɗancan alhakamu takalifiya su ɗaya zai baka abu kazan nan da ka yi wa wajibi ne a'a haramun ne a'a mandubi ne a'a makaruhi ne a'a mubahi ne a'a fasidun ne a'a sahihun usuli kenan shi aikin shi gyarawa ko batawa
mun riga mun fahimta duk yawancin can ehe kowan masu zurfi Ehe.
bayanan su mun riga mun fahimta to ka gani shi kuma usuli a kan ne awwa haramun ne kaza ka ga mun jura da wannan yawwa saboda haka usuli ba ruwa ne da yadda ake sallah can ka kasa eh malamin shi ba babu ruwa ne da wannan eh ba ruwan shi eh Ehe. shi ɗaya zai maka bayani shi ko malamin fiqihu baka ce mai mai hukuncin sallah ko ka tambaye shi bai iya kawo ma hujja mara ya san ta ci gaba yawwa saboda haka ko da ka tambaye shi an gani to zai ce maka eh sallah wajibi ce duk da sharaɗin malami faƙihi shine ya san hukunci kuma ya san dalilinsa Mm. shi in ka tambaye shi mai hukunci sai ce maka to Allah ya ce a ƙimus salata ba zai faɗa ma dalilin da yasa ta zama wajibi ba a'a ka dai ce yauwa me hukuncin sallah sai ce ga saboda ga, ga aya kai kai za ka warware aiki to wannan su ake kiran su da awwa to a wani tarihi suna cewa ma'rifatul ahkam al'amaliyya ash-shar'iyya an gane allati tariquha al-ijtihad allati tariquha al-ijtihad bi adillatiha at-tafsiliyya to wannan fiqhu kenan shi adda wannan ta'arifi amma shi usulul fiqh shine ma'rifatul ahkam ma'rifatul ahkam ash-shar'iyya al-mujmala al-mujmala so da haka ka'ida yake in ka san ka'ida guda a usulu to sai ka fitar da ahkamu da yawa da ka'ida guda sai ka fitar da hukunci dubu
zuwa ta dawo dai wannan kayan eh wannan shi faƙihi bai iya wannan Mm. amma shi sharaɗi zaman sharaɗin faƙihi ya zama faƙihi dole in ya ce ma abu kaza wajibi ne to ya zan- yana ya san dalilin da yasa yana da dalilin da yasa ya ce wajibi ne amma in ka ce maka me hukuncin sallah ka ce wajibi ce me dalili ka ce ban sani ba to ba faƙihi yake ba
ba usuli ne a ba ba ma magana usulu ai so da haka mutumin da zai karanta tun daga ahadari har zuwa muktasar ya haddace su to bai zama faƙihi sai in ya san hukuncin duk wata magana da mai muktasar ya kawo ko mai askari ko mai risala shi a faƙihi amma wanda zai ja maka askari ya yi maka sharhi ya yi maka bayani amma in ka ce ka ma nusus na hujjojin su waɗannan malamai tun da ba su kawo dalilai bai iya kawo to wannan ba a kira ne faƙihi Eh.
haji
sai Allah ya ga- ya taimaka wa kaifa yustadallu bil usuli ko sannan hawa yau usulul fiqh ne ma bayani akan yaya ake istidlali bil usul da usulu hmm? shi zai maka bayani yaya ake hujja da kaza to malamin usulu shi za a samu wannan bayani wal alimul lazi to malamin da shi kuma ya san wannan huwal usuli shi ake kira usuli shi ake kira usuli duk wannan mukaddima ce ba a fara karatu ba sau da haka in mun dawo za mu tashi a babu usulul fiqh insha Allah lalle muqaddima akai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah